أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لنهجه إلى يوم الدين حق قدره ومدار العظيم manyan jagorori manyan shugabanni baki ɗayan wanda muka haɗa nan don nuna ƙauna da soyayya da munna da manzo sallallahu alaihi wasallama wanda shi ya fi kowa cancantar a ce an ƙaunace shi a cikin halitta tunda ƙauna sababin ta biyu ne akan ƙaunace abu ko akan ƙaunace mutum don alherinsa akan ƙaunace shi don kyansa to manzala sallallahu alaihi wasallama ko ta ina ya kai a wajen alherin ba wata halitta mai alheri kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin koda baiwar da take daga wajen Allah duk baiwa daga wajen Allah ne amma sai ta biyo ta hannunsa shine mai rabawa haka ma a wajen kyan ya kai ba mai kyau kamar sa shi yasa gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan waje a wannan munasaba mai albarka kuma wajibi babban abin da yake kanmu mu gane a yanda ake faɗa wajen da ake maulidi a ringa duban cewa ana gaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a san irin yanda za a zauna a san irin ladabin da za a yi so da yawa akan samu a ce an je wajen amma ba da sanin girman wajen ba ana duban cewa wajen maulidi nawa na je kowane irin maulidi ne ba a yi a gabana ba ko ba a idona ba wannan ba hujja ba ce taka je wajen da ake ambatan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ko wanda yake ambatan jikanka ne ko jikan jikanka ka ce ba za ka girmama ba ba ana duban masu faɗa ba ne ana duban wanda ake faɗa ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk inda ake maulidi manzan Allah ake faɗa sallallahu Alaihi wasallam Allah ko ya faɗa mana a haƙƙin manzo sallallahu Alaihi wasallam cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibaurikum ba'ara magana annabi sallallahu Alaihi wasallam ba magana kowa bace ba kaman magana kowa ba duk wanda kai magana da shi ba kai ladabi ba ta yi a ce ba ka kyauta ba amma wajen magana da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko annabi yana magana da kai ko ana magana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to a nan fa in ba kai ladabi ba ba wai cewa za a yi ba ka kyauta abu da yawa amma baya jure a ce za a bari ladabi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da an bar ladabi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abinda yake ɗaukan mataki na farko da yake shine ce to kaje aƙalla aikinka gaba ɗaya ya ɓaci duk abin da kake takama kana takama kai mai sallah ne mai azumi ne mai salati ga annabi ne mai kaza mai kaza amma matukar ba kai ladabi ga manzan Allah ba to mataki na farko da za a ɗauka a kanka shine a ce aikin naka ya ɓaci yadda ƙur'ani yake faɗa mana يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون in kun yi haka abin aikin ku ne kawai zai ɓaci shi yasa a koyaushe ana faɗa in an zo wajen ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibin dukkan musulmi ya ladabi daidai a maulidi ne ma ko ba a maulidi ba ko da ba a watan maulidi ba ka je inda ake salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ladabi a irin nan akwai wani babban abun a kaucewa menene kada a ce mala'iku sun kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa gashi ane masa salati da wane da wane da wane a wajen wane ya yi ladabi wane ya yi ladabi wane ya yi ladabi amma wane shi bai kula ba ma da abin da ake to kana zaton aka kai labarin kamar haka ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah zai ji ya zai karbe ka shi yasa lalle a kula a irin wannan mazaunin kuma ‘yan uwa masu girma babban abin da ake kira maulidi yaban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da yawaita salati da salami gare shi shi yasa yanda maulamu shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake al'adarsa in wannan watan ya kama yakan ce da almajiransa sabansa su je zawiya su karanta abin da ya sauwaka daga hamziyar busiri su yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in wani ma a cikin su zai tafiya yakan ce to ka tafi da hamziyarka in dare yayi ka dauko ka karanta gurgurdan yanda ya sauwaka gare ka shi yasa babban abin da za mu kula da shi a wa'annan dararen masu albarka ya zamo millizanci yabo ga manzan Allah ko ƙaƙa sallallahu alaihi wasallam millizanci salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ƙaƙa kai ya zamo takaman mu muje mi bayanai mi jawabai a ce ai wane yayi jawabi ko wane yayi bayani ba a nan abin yake ba so da yawa akan yi jawabin mai amfani abu ne mai kyau kwarai ai addini gaba daya abin ginawa ne bisa nasiha amma dai a gane shi wannan watan babban manufa daga gare shi shine raye zuciya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ko yana samuwa ne da yabo gare shi da yawaita salati da salami a gare shi shi yasa abu ne wanda bai dace ba ba daidai ba a ce wannan watan ya zo har ya ƙare amma a dararensa ba a samu ka ƙara yawan salatin da kake wa annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya kamata inda a baya duk dare za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ɗari to irin wannan watan a ce za ka yi ɗari uku ko za ka yi dubu ma duk dare saboda ka ƙara samun kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babban abin dubawa a nan idan da a ce halitta gaba ɗaya tun daga farkon yinsu haƙƙi zuwa a ƙare kowanne a cikinsu yaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ko salati da salami yake ga manzo to ba mu ba da ko ƙanƙanin haƙoƙin manzan Allah da suke kanmu gaba ɗaya a halittar Allah ba wanda yake da haƙoƙi a kanmu irin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin ko duk abin da muka samu ai mun samu ne domin sa shi yasa ko duban wannan ma ai ya isa a ce mu gano haƙoƙi manzan Allah akan ballantana Allah ya faɗa mana cewa gaba ɗaya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne dan mu girmama shi mu imani da Allah da manzo mu girmama manzan Allah inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu shi yasa ashe babban abin yi mu duba haƙoƙin manzon Allah gane duk abin da muka yi ba mu ba da ko da ƙanƙanin ƙanƙani daga haƙoƙinsa da suke kanmu ba shi yasa mu ƙara dagewa a wannan ɓangaren yana daga abin da yake lalle mu kula da shi kula da junanmu musulmi tausaya wa waɗanda suke raunana a cikinmu yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi cewa in ni kuke nema to ku neme ni a cikin raunananku uguni fi ru'afaikum hal tunsaruna wa turzaquna illa bihim in ni kuke nema to ku neme ni a cikin raunananku duk wata nasara da kuke samu a lamuran rayuwarku ai sababinsu ne ake ake ba ku nasara duk wani arziki da kuke samu ai sababinsu ne to tun nan zala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana in dai shi muke nema mu neme shi a cikin raunana to ai ko ma'anar wannan mu girmama mu girmama waɗanda suke raunanan mu tausaya musu me tunani me zami ya zamo mun kyautata musu me zami ya zamo su dinnan sun ji daɗi a zuciyarsu sun yi munna da mu in wanda yake rarrauna a al'umma a nar sallallahu alaihi wasallam ya munna da kai cewa kai wani abu da ya ji daɗi to ka tabbata wannan abin yanda shi wanda kai wa ya ji daɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fi shi jin daɗin kai masa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk irin yanda muke tausaya wa kawunan mu ko yanda wani yake tausaya mana bai kai yanda shi yake tausaya mana ba bil mu'minina ra'ufur rahim shi yasa da kaiwa wanda yake mummuni wani abu mummunin ya ji daɗi to ka tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi wannan wanda kaiwa ma jin daɗi da abin da kai yasa duk abin da za mu yi na mu ga mun taimaka wa 'yan uwa musamman wanda suke raunana musamman wanda ta yi sun haɗa cikin wani hali musamman a irin wannan zamani musamman a irin wannan kwanuka abu ne muhimmi in ka ce wannan ma'ai shi ne maulidi kayi gaskiya tunda maulidi babban manufa girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yin abin da za a ƙara samun kusaci da shi to tunda ko shine da kansa yake faɗa in dai ni kuke nema ku neme ni a raunananku ai ya zama lalle kenan mi abinda zai zama wanda suke raunanan zai zama sun ji daɗi sun yi farin ciki mun yi abin da zai rage musu raɗaɗin rayuwa a yau rayuwa mafi yawan mutane ta zama mai raɗaɗi ce a gare su ta zama mai raɗaɗe a gare su wanda a yau yake jin daɗin rayuwa a ƙallu ƙalilin ne ga shi kuma ba san da ta yi daɗin irin yanzu amma kuma ta dawo raɗaɗe ga wasu da yawa za ka samu gida ne za a ringa kokawa cewa kwana uku ba a samu an girka abinci ba wal'iyazu billahi a irin wannan ai lallai ana cikin raɗaɗe za ka samu gida a ce kusan kowa a gidan ba lafiya to duk irin wannan abu ne da wajibi mu tsaya tsayin daka mu ga me zami don mu rage zafin irin wannan ga al'umma wannan shine ainihin ma maulidi domin shine neman kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon da yake faɗa mana in dai shi muke nema to ba wai a shiga masallatai ba ba wai a ɗauko da la'ilu ba ba karanta shirin ba ko karanta diwani a a obgoni firu a fa'iku ba cewa ya obgoni fil masajidi ba ba cewa ya obgoni fi salati alayya ba ba cewa ya obgoni fi tilawati amdahi ba a a obgoni firu a fa'iku wannan babban magana ce da yake wajibi mu tsaya mu kula da ita mu kula da ma'anarta abin da take wajabta mana a koyaushe ga inda abu yake to amma kuma mu sai zama mu tafi wani waje nemansa a sai zama mu tafi wani waje nemansa manzo Allah dai da kansa ya faɗa mana ga inda yake inda shi muke nema to ashe inda tunani to nan din zamu tsaya mu ga mun kyautata neman nasa a wajen inda dai shi yace a nan din yake Allah ya mana taimako Allah ya mana taimako kuma shi sai da amin da yake ta ƙoƙari a ɓangarori daban-daban na ilmantarwa a koyaushe abin da yake abin a alfahari da shi ne abin a roƙi Allah Allah ya ƙara taimaka masa ne illa iyaka a koyaushe yadda maulanmu shau ibrahim da Allah ta'ala anhu yake faɗa mu mun wuce mi wani abu duk yanda abin ya kai da kyau mu tsaya muna duban cewa ai mun yi wata bajinta ai koyaushe duk abin da muka yi to mu hangi gaba akwai abin da yake gabanmu wanda wannan za mu yi ƙoƙarin kaiwa koyaushe maulamu shi ibrahim yana faɗa almatlub amam abin da fa ake nema yana gaba kayi kayi kayi to kaka ce wai ai ai kayi bajinta a kyale ka a ina abin da ake nema yana can gaba ka ƙara ka ƙara ka ƙara duk yanda ka ƙara ɗin kuma ka sake ƙarawa shi yasa a ƙara dagewa musamman ba irin ta ɓangare biyu ɓangare na farko ya za a riƙe matasa a tsarin addini wannan abu muhimmi ne ƙwarai sakaci a wajen riƙe matasa a tsarin addini yana kawo koma baya a rayuwarmu ba kaɗan ba abu na biyu shi ne yanda za a bullo wa rayuwa ta fuskar addini ba a ce addini ya koma wani abu can daban ba rayuwa ta koma wani abu can daban ba a'a a so dewa yana daga irin tawayar da ake samu daga gare musamman wajen koyarwa a yau masalam kama iziya a iya cewa babu abin kirara a ciki amma tun daga risala ake bayani akan kirara to wai a tsare-tsare na zamani wani tsari ne yake dab da kirara ta addinin musulunci ya za a yi wannan tsarin a gyara shi ya zamo ya dace da tsarin kirara yadda addinin musulunci ya sani ko ya za a yi a wajen shirka a dawo a dubi tsarin musulunci a kai a gaya za a yi a gyara wannan abu ne muhimmi amma koyaushe galibi kawai da kai muke daga gare shi shi yasa sai ta yi ɗalibi ya zo gaban malami ya gama karanta risala ya karanta babin kirara ya karanta babin shirka ya karanta babi kaza amma gaba ɗaya bai samu bayani kan yadda abin yake a zamanance ba shi yasa ya zama kawai ya karanta shi tabarrukan don neman albarka wannan ko shi a tsarin nan na addini ba wai ana karantawa ba ne tabarrukan kawai an san dole in an karanta za a samu albarka amma ba wannan bace babban manufa babban manufa a san ya yake so mu tafi da rayuwarmu ya addini yake so lalle lalle mu tafi da rayuwarmu don samun nasara tun a nan duniya da samun nasara babba a lahira ba wai a'a ka karanta masu tafi da lamura suna can suna tafi da lamura yanda zamani ya koya musu ba kai kuma ka karanta na addini ba ka fahimci ma suke tafi da lamarin ba kawai Allah sun yi albarka a cikin abin da aka karanta ba haka abin yake ba a dawo a yi aiki a ga yaya wannan ilimin za a cusa cikin rayuwa ko za a cusa rayuwa a cikinsa shi yasa abin da aka gabatar misali na koyar da tsarin wato tsarin tafi da kudi a musulunci islamic finance muhimmin abu ne wanda dole sai mun dawo mun ƙara kula da irin wannan ɓangarorin don addinin ma ya zamo ya samu cika ba daidai ba ne a ce wannan sarwa fikihiyya himma da malamai suka ban mana ya zama kawai sai dai mu ɗauko mu karanta ta don neman albarka amma mu karanta don mu tafi da rayuwarmu a kai ya zama haka ɗin ya gagare mu saboda gani muke kamar wakacin aiki da hakan ai ya riga ya huce ai kai kai dai ba ko Allah dai nuna mana yanda so da yawa ake faɗa ko a ringa ɗaukan ai sai mahadi ya bayyana za a gyara gaskiya ne in mahadi ya bayyana za a gyara gaskiya ne in annabi isa ya zo za a gyara zai zama ba wani addini ma sai na musulunci amma ɗora mana aka yi mu tsaya sauraron su sannan mu gyara ko ko an ɗora mana mai ƙoƙarin gyara iyaka inda za mu iya in ya so in sun zo gyaran ya cika a wajensu ba cewa aka mu zauna kawai a rayuwa mu zira wa rayuwa ido ba a'a duk al'ummu na duniya suna samun ci gaba ne da cewa lalle sai sun sarrafa rayuwar yanda su suke so ko yanda suka yi imani amma mu abin haushi sau da yawa sai mu ringa ganin ai haka din ya riga ya fi ƙarfinmu bara mu zira wa rayuwar ido mu ba ta kanmu yadda ta so ta sarrafa mu mu ba ma sarrafa komai a ciki to wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ba haka ba don haka allah ya saukar da addini ba allah ya saukar da addini ne don ai gwagwarmaya a yi sai an yi gwagwarmaya don a tabbatar da addinin nan ba wai a kwanta duk abin da aka kawo mana kowane tsari ma mu ce ba za mu karba ya zami ai ba yanda zami a da yanda zami da yanda zami akalla ma mu san ta ina ne duk wani tsari da za a kawo mana ya bambanta da tsarin da mu muke so ko muka imani da shi to lalle wannan abu ne wanda yake muhimmi wanda a wannan mu'assasar an ɗauko wani ɓangare daga ciki ya sa lalle a ƙara himma a kai illa iyaka wani babban abin da za mu gane shi ne himmar ba fata mutum ɗaya ba ce ba ta mutum biyu ba ce ba ta mutum goma ba ce himma ce da ake bukatar al'umma su tsaya da ita shi ya sa lalle ya za a yi a taimaka ya za a yi a taimaka har a ce abin ya samu kaiwa ga yadda ake bukata wannan abu ne wanda yake wajibi wajibi ya tsaya a yi tunani ka ɗauka in wannan abin ya samu natija in sai da amin shi ne ya amfana al'umma ce ta amfana gaba ɗaya musulunci ne ya amfana gaba ɗaya musuluncin nan kuwa alkawari ne na allah a hannunmu kuma ba makawa za a tambaye mu ya muka rike alkawarin nan na Allah mun rike shi kyakkyawar rikewa ko ko ba mu rike shi ba mun tsaya kawai muna sauraron ya za a yi da mu mu ba za mu iya komai ba ina ai yanda kowa ya iya mu ma za mu iya in dai mun tsaya tsayin daka rashin tsayawar shi take sa ita take sawa a koyaushe mu gan mu sai dai a tafi da mu mu ba ma tafi da kawunan mu balle har mu tafi da wani Allah ya taimaki wannan mu'assasa Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulmi Allah ya taimaki duk wanda yake da niyyar taimakawa musulunci Allah ya ganar da mu gaskiya a koyaushe a matsayin gaskiya kuma ya hore mana binta Allah ya ganar da mu duk abin da yake ba daidai ba a matsayin ba daidai ba ne kuma ya yassare mana yadda za mu bashi yadda za mu kubuta daga gare shi a magabatanmu Allah saka musu da alheri malamanmu da mahaifanmu da asalanmu gaba ɗaya Allah saka musu da alheri a wannan waje Allah ya ƙara saukar da albarka wannan unguwa Allah ya ƙara saukar da albarka wannan gari Allah ya ƙara saukar da albarka dukkan garuruwan musulmi da ƙasashen musulmi Allah ya ƙara saukar da albarka Allah ya kiyaye mu daga duk wani abin ƙi Allah ya kauda mu da duk wani abin tsoro daga gare mu Allah ya kawo da duk wasu rigingimu da musibu daga gare mu ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya baki ɗan wanda suka gabata Allah ya jaddada rahama a gare su Allah ya maimaita mana irin wannan mazaune albarka annabi sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum sa'ir muslimin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu addu'a alhamdulillah ai sai min hanzari na yi jinkirin zuwa wasu dalilai ne alhamdulillah yan uwa mi salatul fati kafa uku kowa ya halarto da bukatunsa na alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya riko da hannunmu Allah ya dora mu akan gaskiya a koyaushe Allah ya taimaki gaskiya ya taimaki masu taimakon gaskiya da abin ƙi Allah ya yi mana kowa da bukatarsa ta alheri Allah ya biya masa kowa da abin da yake damunsa Allah ya yi masa baki dai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka gabata gaba ɗaya Allah ya jaddada musu rahama Allah ya gafarta musu Hadi ila suratul Hadi ila suratul Wal hadi ila suratul اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تصلي وتسلم على هذا الإبن سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ونسألك اللهم بجاهه إنك أن تكفينا جميع ما أهمنا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضى المسلمين وغفر أمواتنا اللهم اغفر لأموات المسلمين اللهم أنزل علينا بركاتك اللهم بارك لنا في زراعتنا في تجارتنا في صناعتنا في أمورنا كلها اللهم اصرف عنا كل وباء وبلاء اللهم اجعل بلادنا حاسة وسائر بلاد المؤمنين عامة في رخاء وأمن وحسب وسع اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ارفع غربك وبكتك عنا بفضلك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك تعلم حوائجنا فقرها من بحر فضلك بيبك رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من رفقائه في الجنة اللهم زدنا حبا فيه وانفعنا بمحبته وانفعنا بمحبته اللهم أهنا مسلمين وتوفنا مسلمين وأهلكنا بالصالحين برحمتك يا رحمن الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله